أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا واتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين mutanen annabi salihu bayan jawabai da ya yi musu cewa ni mai yin nasiha ne gare ku Allah ya aiko min zuwa gare ku gargadi muku nasiha bayan ya yi jawabai sun zurfi a ajiza na shi wato a dama ka zo mana ne ina abu da Allah don mota Allah ubangijinka wani zarawa ya kana ya mutu a bawuna ko bar abin da iyayen su ke bauta bauta abin da ka zo da shi wani zarawa kana ya mutu a bawuna fatina zuwa da izuwa yin kuta wani sadiyin ba ka ce in mun ki karɓar maganar ka azaba za ta sauka kanmu ba ka ce in mun ki maganar ka azaba za ta sauka kanmu to alƙawarin da kai mana saukar azaba mun ki din abin da kai alƙawari na azaba din ya zo in dai magana ka gaskiya ne in mun ji magana ka za a sauka mana da azaba azaba ta zo to azaba ta zo zuwa kenan in dai kafirai sun nemi su قال قد وقع عليكم من ربكم رزق وغضب أفجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين
قال قد عليكم من ربكم رجل وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين haka abin namu ya zama har ma azabar kuke gaggawan ta zo lima ta fi ajiyu na bin sayyati kamar hasanati laura ta tafi wallahi alaikum turhamun قالوا طيرنا بكلمة قال لا يكون من الله ولا يكون من السماء وكان في الولية تقوى هل يؤتي به ولا يسرون هكا أبو النام يزمه تنتبت هذه ورفشنا الله da azabarsa sun tabbata gare ku tunda kuke irin waɗannan maganganu wai azabar ta zo mana azabar ta zo mana kan roƙa alai ku kula fi ku riji su ku raza a tujadi nuna din ku tsaya kuna jayayya da ni ni da zuwa da magana Allah wanda ya sama ya yi kasa ya komai ya kowa akan abun banzan ku da kuka samu ku kira kuka samu su sunaye wai sune dodanni da kuke bautawa da ku da iyayen ku ne kuka samu suna alhali ba wani abun da kuke wani dodanni a duya da nuna ne bi asma'i sammai tun wa tun wa ba ku ma na sai Allah biya musu ba Allah bai saukar da wata hujja a bautawa dodo ba fanta inni ma ku mutazili kun da wuce da azaba ta zo ko ku saurara azaba tana tana zuwa ni ma ina saurara abin da ya sami ku فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا وما كانوا منذرين
أنني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم المنتظرين فأنجيناه والذين معه برهبة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين to shi kenan ku saurari abin da ya same ku kurin da zaba ta zo ku saurara أتجادلون بي بأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتبهوا إني معكم مؤمنين فأنجيناه العذاب التذوه ثم كثيرة النبي صالح والذين آمنوا معه لولد مثل الإيمان تاريخه وأخذت الذين ظلموا السيئة وأخذوا في دين الجاذب قال الذي فيها ألا إن ذنوبا كفروا ربهم ولا موت لهم كده في azaba kam sai ta shiryo sai suka yi ta neman annabi salihu wai za su kashe shi daga ba sai suke shawarar da ke wannan taguwar nan tata ta dami tana tsohon ta dabbobi domin taguwar babba ce girman ta ya fi girman kowane irin rakumi babban gaske ce ranar da za ta sha ruwa wannan su ba za su sha ruwa ba wanda za su sha ruwa ita kuma za ta sha ruwa ba amma ranar shan ruwanta za ta ba su nonon da zai ishi dukkan garin gaba daya amma ba za su sha ruwa ba sai gobe amma an ba su dama ranar shan ruwan su ɗaya har na gobe din su aji tana nan ana nan suna yin haka قال هذه ناقة لها شرك ولكم شرك يوم معلوم ولا توسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم wannan taguwa su batta dabbar Allah ce ta kiwo a bayan ƙasar Allah kar ku shafe da ba wani abu muna in ba kun taɓa ta da wani muna abu to azaba mai girma zai same ku a wancan shora kenan azaba mai radadi zai same ku a wannan suna a wannan sura kenan wala ta zo ta zo wani na na نعم وإلى آت أخاهم قرابيد هود نعم هود هكذا قد قل هو من بعد قوم نور وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله ولا تعثوا من المفسدين قال المرء لن تكفروا بقوله قالوا شئنا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تئلنا إن كنت من الصادقين سنا gaya wa annabi hudu to ka zo mana da abin da ke alƙawari na azaba din ka zo mana da shi sai ya ce lado ga alaikum min rabbikum ismu hadu atujadiluna ni fi asma'in hakika fushin Allah da azaba sun sauko gare ku yanzu za ku tsaya kuna jayayya da ni ni da na zo daga Allah ko kuma su wata abin banza ku da ni ko da iyayen ku ku samu suna a tujadiluna ni bi asma'in sammaytum wa antum wa abakum ma nazzala Allah bi min sultan fantazimu ku saurara inni ma ku min mudabir ni ma ina saurare to ana nan ana nan sai aka yi musu fari da aka yi musu fari su adawa da aka yi musu fari sai Allah ya saukar da ya saukar musu da wata inuwa sai suka a aka yi musu fari su mutanen adawa ne da kuli zai ne kuma da asalimiyar tartar wata iska mai girgiza mai tsanani suka ga iska ta taso da suna tsammanin hadiri ne suka yi zamani hadiri ne sai ka ce ai ba hadiri ba ne abinda kuka nema ne ya zo haza arisun mutsiru na aka ce bar wa tsasta jalbin bi rihun ya azab zalim to da mun kulle shi da mu yabuya idan sai aka sako iska da aka sako iska sai iska ta zo ranar laraba a iska ta zo musu fi yau na su mustamir tanzu na ka kanu a jar zakalin mun tsaye suna kallon iska ta taso sai su ga iska ta ɗauki raƙuma da kayan su ta yi sama da su da raƙuma da kayan su duka iska ta ɗauka ta yi sama da su sun faɗo sai suka so shiga ɗakuna sai su ga ɗakin da mutan duka iska ta ɗauka ta yi sama da su ta yi wurki da su to haka dai wato suka zauna sakara ne sabba da yali mu zamani da ayyamin husuma in ka ta yi ta bugawa irin wannan bugu sabba da yali wato birane guda bakwai wa zamani da ayyamin wuni takwas ana yi sai da suka zo ka ana ajab nakhrin kawiya kamar biminai ne suka fadi kasa iska ta harkar da su ba abin da ya zaura sai dai kamgayen gidaje wa an gora su da illa masakinan adawa kenan mutanen da suke yaman a yau suka yi suka yi zamanin su
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم آه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ويأخذكم عذاب أليم kamar yadda Allah ya aiki annabi Nuhu kuka ji yadda aka kwashe da ƙarshe aka aiko da wani tufana ya halakar da su aka tsiratar da annabi Nuhu da waɗanda suka bi shi daga baya aka mai da mutanen ada zuwa kalifofi a bayan ƙasa suka gaji mutane annabi Nuhu su ma kun kun ji yadda suka yi da manzon su annabi Nuhu da karshe kun ji yadda aka kwashe iska aka turo kwana takwas a, tana bugawa duk ta mai da gari kango ba sauran wani abin da wata halakar da shi ba aka tsira da annabi Nuhu da wanda suka yi imani da shi annabi Nuhu da wanda suka yi imani da shi Allah ya tsayar da su a ka'idan halakar da kafirai in sun halakar da su an tsayar da annabi da jama'arsa to annabin da jama'a sai su daura sai su koma makka saboda haka ne yanzu tsakanin rukunul yaman da hajar aswad da zamzam akwai kabarin annabawa 99 saboda wanda aka halakar da jama'ar su su suke daura su koma makka to yanzu za a yi iskar annabi salihu وأرسلنا وتو وإلى ثمود أخاهم صالحا ثموداوا ومن أيكي دم قوانس النبي صالح وزوى غريزو أمود الله ما لكم من إله غيره abin da annabi salihu ya faɗa shi ne abin da annabi hudu ya faɗa shi ne abin da annabi hudu ya faɗa shi ne abin da kowane annabi yake faɗa mutanensa cewa Allah ilaha illallah wa da wala sharika lahu kuma da Allah shi kadai kar faɗa masa da komai annabi yana faɗi kullum afdal ma qultu ana nabiyyu min qabli la ilaha illa allah fi abin da faɗa ni da annaban suka riga ni duka shi la ilaha illa allah annabi sai yake musu ya ya mutane na ani mudullah mota allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani allah ba ku da wani abin motawa in ba allah din nan na gaskiya ba قد جاءتكم بيت من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم sai suka ce to in kai Allah ne ya aiko ka ka nuna mana alamar da za mu gane Allah ne ya aiko ka sai ce me muke so a yi sai suka ce abin da muke so a yi ka sa dutse wato fa'a ta aifi raƙumi taguwa taguwar kuma ta aifi da yanzu abin da muke so ka yi kenan in mun in kun yi haka in mun yi haka da ku Allah ya karba ya yi haka za ku yi imani da biyu kuke in za su yi imani kuka da biyar kawai annabi sai ya salla raka biyu sai ya dubi ita fa'ar da suka nuna ya roƙi Allah Allah ya bayyana wannan taguwar da suke nema din a fa'ar fa'ar taguwar kuma ta fito ta aikida ita ma shi kenan sai Allah ya karba sai aka ji dutse yana nishi ina nishi kamar yadda taguwa take aihuwa kazan sai ta aiki taguwa katuwa ba ta ganin rakumi irin ta ba sannan ta fito ita ko sai ta haifi da a lokacin sai ya zama zarfi duhari na ga sallar ko aya ga wannan taguwa ta Allah yadda aka ce mata taguwar Allah saboda a tsoratar da su kansu taɓa ta wannan kayan ce kayan Allah ne to yau an yi tsoron taɓawa na ɗaya ke na biyu kuma don a girmama sha'anin ita taguwar na uku kuma ita taguwar ba ta fito tsakanin uwa da uba kamar yadda sauran rasu ya kuma ake aiwo su Allah ne ya kawo ta da kansa ya fasa faha ya fito da ita saboda haka ake ce mata taguwar Allah ta zama aya gare su fa zaruha ta kudu bi ardillah ku bata da kiwo a bayan kasar Allah taguwar Allah ta kiwo a bayan kasar Allah wala ta wasu wa rasulin kada ku shafe da dukkan wani mummuna abu balle ku je ta balle ku kashe ta fa ya fa yakum azabun nadim in fa kun taba da mummuna abu to azaba mai radadi azaba mai girma zai same ku shikenan sai yace musa eh hadin na ga tunda da kuma aya yau za ta sha ruwa sanda za ta sha ruwa ba za ta sha ba gobe ko ita za ta sha ba za ku sha ruwa ba amma ranar ɗibar ruwan kuna iya ɗiba har na gobe don washe dai ita za ta sha abin mamaki saboda ƙatuwa ce ranar shan ruwanta in ta a bakin a rijiyar ta shanye ruwan ta ba ɗaya ko ni gobe da ta ba su kuma sai gobe su sha nasu kuma su iya ɗiba to haka dai sai suka kosa suka ce wannan tana ba dabbobi tsoro alhali ita take ba su nono duk gare ranar da ba za a ba su ruwa ba ita nono za ta ba su sai wata mace mai dukiya mai dabbobi sai ta yi magana da wani a sharari wanda yake mai kyau ce matar sai yana son ta sai ta ce ni abin da za ka yi mini ka kashe mini rakunan nan na annabi salihu in kana son abin da kake so da wurina shi ke nan sai ya haɗa kai da wani shi kudaru misali din ya haɗa kai da wani suka ce gudu za a yi ma misali za a fara kashewa suka nemi misali annabi misali yana da masallaci a waje da gari can yake zuwa yana ibada idan ya taso ko shi gari ya yi wazi to wani suka makale a wani wurin fakewa za su kashe shi hanyar masallaci sai Allah ya kiyaye shi to shi kenan sai suka kashe wannan rakumi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam neman su shi ma za su kashe shi da kashe rakumi suka yanka suka zede suka raba nama a gari annabi sallallahu ya zo aka ce ai ga abin da ya faru an kashe taguwa ce to maza maza ku duk kama dan wata kila in kun kama dan Allah zai tawarke amma in kun bari dan ya bata to azabar za ta same ku tana da yawa shi gane shi dan shi ko da ya ga shi uwarsa sai ya yi kuka sau uku sai ya yi wajen dutsen da ya aiki uwarsa sai ya sai aka bude sai ya shige mata a cikin wurin annabi zali ya ce to wai ina dan aka ga ya tafi ba mu shi ba ya yi kuka aka ce ya yi kuka sau nawa ce sau uku ce to tabatta ubi ne ko talatu da ayyam zalika azmu zai mutu albishirinku azaba za ta sauka a kanku saura kwana uku ran laraba ne abin ya faru kashewa ya ce azaba za ta sauka a kanku za ku ji daɗin rayuwa na kwana uku kawai da kwana uku ba ku sauran jin daɗi a duniya azaba za ta sauka a kanku sai kuka ce wai yaya azaba za ta yi mana a yi dogora na fiskokinku duk gaba ɗayan ku a garin mace da namiji yaro da babba kowa fuskarsa sai ta zama yaro jini kuma arami dukkan ku garin nan fuskar sai ta yi ya wuri kamar an shafa muku jini a fuska ranar arami kenan ranar juma'a alhamis yalo juma'a jawo ran asabar kuma fitocin su fitocin su za su yi baki kirin kamar an sha ku kwalta a fuska washe gari ran alhamis kowa yana ganin fuskar ɗan uwansa yalo kai ma ai fuskar ka haka take ni ma kowa suka ji to wannan abu ne na salihu wata kila zai zama gaske a nemi shi a kashe shi aka yi ta neman sa ne har yanzu ko za a kashe shi mai mutan sun ga alama azaba su dawo wurin su mun tuba ka gaya wa Allah ka mun tuba ya bai wani a halaka ta riga ta tabbata a kansu ranar ranar ya zo ran juma'a jawur ran asabar sai mutum su da kwanyi irin washe gari na lahadi sai azaba ta zo musu wato sai aka yi musu tsawa tsawa sai ta faffasa duk kayan cikinsu sai suka mutu su wuri harakar da samudawa kenan kafiran annabi salihu sai kuma annabi salihu sai ya tashi ya bar wurin ya koma sha ya sauka a ramallah to gashin mu da aka an sariya قال يا قلبي الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل بأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهي- وتنهتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. cikin annabi sari ya yi musu wa'azi ya musu wa'azi yana gaya musu yadda lamarin su zai zama yake ba ne raƙumar Allah karku shafe su muna gwanne azaba ta same su wasu ruku suna ikon Allah wasu ruku inda da kuku da ba min ba di adin ku tuna fa wasu kafirai ne fa suka yi irin abin da kuke yi yanzu din nan yadda kuke jayayya da ni din nan kuke ba ku yadda kun ce ba ku yadda ba to haka adawa su suka yi wa annabi hudu suka yi ta jayayya da shi suka yi ta jayayya da shi karshen ta aka sa iska kwana tabbas ta halakar da su su kuma an mai da su talibobi ne bayan annabi hudu kafirin annabi hudu jayayya suka yi da annabi hudu Allah ya kawo tufa ne halakar da su idan ba ku daina wannan jayayya da kuke da ni ba kowa ba Allah zai halakar da ku wasu kuma yi da alifin kula ba ku tura lokacin da Allah ya mai da su ya mai da ku mamaya in ba di adin bayan adawa wa zalakum fil qad in ba di adin wa bawwa'akum fil ardi Allah ya zaunar da ku akan kasar adawa tattakhiruna min suhuriha qusuran wa tanhisuna al-jibala buyuta wato hijir kasar tana nan tsakanin kasar makka wato kasar madina da da kasar sham a nan shi take to akwai duwatsu akwai kuma jigawa to wani lokacin su koma jigawa din su gina gidaje wani lokacin kuma lokacin tsari sai su yi sassaka su sassaka dutse su mai da dutsen shine ɗakin wato shine fandisho shine gini shine rubi tona shi za su kamar yadda muke ganin a yadda ake kwazazzuwai a makka din nan motoci suna shiga suna fita cikin duwatsu to haka suke sassaka dutse su mai da su yi gida da shi shi dutse shi ne bandishin shi ne dabe shi ne gini shi ne rubi in dari ya zo can ya komawa lokacin rani ya su koma gidajensu na sahara tattatun da su ya kusuran kuna gina gidaje manya-manya a wurin jigawa wata ne suna jibala buyutan ko kuna sassakan duwatsu kuna bai da su ɗakunan kwanan ku lokacin ɗari wasu ala Allah ku tuna nimomin Allah ku gode masa wannan duka nimomi ne Allah ya muku aka ce me yasa ne suke yi sassakan duwatsu su mai da su gidaje aka ce wai saboda tsawon kwanansu da suke yi shekaru da suke da yawa idan gini aka yi ginin ba zai daɗe ba ko da na duwatsu ne amma in duwatsu aka sassaka ko ni shekara za su yi ta daɗewa ba za su rushe ba ɗaukuru ala Allah gode wa nimomin Allah Allah ya muku nimomi da yawa kamar yadda ya bayanin nimomin a cikin suratul shu'ara ɗaukuru ala Allah ku tori mun Allah wala ta sau bi lauri musulmi kada ku taɓa na ku zau ku wasu ɓanna a bayan ƙasa bayan Allah ya yi muku arziki ya ba ku lafiya ya ba ku dukiya kada ku yadda ku yi ɓanna a bayan ƙasa
قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
فاذكروا آلاء الله ولا تأسوا بالمسلمين قال من من قومه قال من من استكبر من قومه للذين سلكوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون to shi kenan sai manyan mutanen gari masu kare girmansu masu kare mulkinsu masu kare dukiyoyinsu masu ƙin karɓan gaskiya a wurin mutane da suka rena sai manyan su kira wanda suka yi imani da annabi salihu suna musu izini kai yanzu ku abin da yake faɗan nan duka kun yarda a cewa Allah ne ya aiko yanzu ku kun yarda suka ce mu dai mun yarda abin da Allah ya aiko da shi mun yarda mun karba a ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu kun san kun tabbata shi zalim din Allah ne ya aiko shi daga Allah ubangiji yake قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون كتبوا يد من لا من يد من إيمان إذا أبدا الله يكون شيء إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا إنا بما أرسل به كافرون sai manya suka ce kun yarda kun yi imani suka ce kun yarda mun mun riga mun yi imani da abin da Allah ya yi sai su manyan gari suka ce inna a ma a a atalamuna anna saliyan mursal min rabbi qalu la yu'minu qalu yastaquluna bil ladhi amantu bi kafir to mu ko abin da kuke kun yi imani da shi din da mun ko mun kafirce maza da salihu da abin da yake duk mun kafirce maza in ji manyan gari
فأخروا الناقة وتولوا لربهم وقالوا يا صالح اوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأقروا الناقة وأتوا من ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين شكرا لكم كما شاورا سوى ذات كشي wannan taguwa sun gara fi limani ne tista turhari tista da zai gora su to jama'a kashi tara wanda dama su ne masu mummunar shawara a garin suka ce yanzu ku kashe wannan raƙuma wata taguwa ta annabi salim sai ku kashe ta faƙarun naƙata a nan an ce su ne so kashe wannan naƙa amma inda aka yi bayani aka ce kudaru salif shi ne ya kashe ta izin ba ta ashkaha wa qala rasulullahi la sallallahu iyaha fa kadhabu fa adaruha fa damdama alim rabbuhum bi dhanbi fa sawaha shi ne ya kashe ta a cikin yardar su su gaba ɗaya su guda da aka dangana cewa su ne su kashe raƙumar a garin na gata wa a tau anan da buku suka yi shishigi suka yi girman kai suka yi karɓar umarni Allah ba zai yi wa ƙaru sai suka ce ya salihu ya kai salihu yi tana yi mata ina yi kuka bin musulmi makaci an aiko gaba har wasu suke sun yarda to ka kawo mana azabar da kai mana alkawari in dai kai manzo din ne kawo mana azabar a'a ba za ku je in kai manzo ne Allah ya sauke mana wace in kai manzo ne a kawo azaba sai ya sare shi ah atasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasanati laula tastaghfiruna rabbakum rabbukum eh ba haka ya kawata ku rubu iya ne iya nema wa kansa mummunan abu ga kyakkyawa ana samu maimakon ku tuwo Allah Allah ya ce muku ku samu gamara shi ne za ku je kawo muku azaba ka ruwa ga to da wurin فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فألقوا في دير الجاثمين sai girgiza sai ta kama su ba su suka wayi gari su dai da gidajensu jazimina suna suna suna fa- suna farfade suna fade
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصحين
ba ka zai rubu rajin wato ba su fi dai da jazimi wato alliyanu magana ya zuru daga dabbar su kuri sa da ta rabbi na sa su da kuru walakin da su kuma na fi da za ba ta sauka a kan waɗannan kagurai bayan an yi musu wa'azi an musu nasiya an gaya musu komai da komai suka ce azaba ta zo ta zo annabi salihu ya tausayi dai ya kama shi kar ya kar ya zama ko takaitawa yi ce ya ku jama'a jama'a na ya gauni lagat ablaqtukum risalat rabbi haqiqa wallahi Allah ya zanni ne na isar muku da aikan Allah ku ga irin nasiya ta wani muku ba mu ji muku ba ga irin sana ga irin sana lagat ablaqtukum risalat risalat rabbuna wa na- wa nasatu lakum na isar da aikan Allah gare ku na yi muku nasiha amma kun ito ga irin abin da yake tsoro ya same ku gashi ya same ku walakin la tuhibbuna an-nasihin amma kun yi karɓan nasihar mai nasiha ba ku zama masu nasiha masu gaya muku gaskiya ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولولا لطالبه أتاكم الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين آه وأرسلنا لوطا yadda muka aiki annabi Nuhu zuwa mutanensa kun ji yadda aka kwashe muka aiki annabi Hudu zuwa mutanensa Ada kun ji yadda aka kwashe muka aiki annabi Sare zuwa mutanensa kun ji yadda aka kwashe haka muka aiki annabi Lutu ma zuwa mutanensa in za a lokacin da ya yana wa'azi shi abin da ya bugar baya da shi ba irin wancan ba ne shi mutane ne Allah haɗa shi da su shekiyai masu yin luwadi a tatunar fahisha ma ta bar kun biya min alimin alami shi yanzu wannan abin da kuke yi tun da ake a duniya kun taɓa ganin wani ya irin wannan abin da kuke yi a tatunar zukurana min alami وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم tun da kun taɓa ganin namiji ya hau namiji yana jima'i da shi a duniya ko ne farko wanda ka wani mugun abu to aikin mutane annabi lutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da suka yi na aka halakar da su aka ɗauki gare su aka kiba cikin wuta aka yi ta jiba su zuwa sun wuta asirin abin wata ma sai wannan abu ya faru kafin yanzu an ce yana ta yawa kullum an ce yana ta yawa shi luwaɗi din ba har ma kuna ji a amerika a wani wuri an an yadda namiji a wuri namiji su ta yin luwaɗi yadda aka yadda mace ta auri mace su ta yin maɗigo kuna ji da rediyo kuma a cikin musulmi ma an ce akwai waɗanda suke yin wannan mummunan abu amma duk mutumin da yake luwaɗi a uzbila ba taɓa halittar muguwar dabba irin da cikin dabbobin Allah mai liwaɗi ba duk dabba dabbobin Allah ya fi su lalacewa kana kun taɓa ganin jaki yana jin jaki namiji dan uwansa yana hawansa yana jima'i da shi kun taɓa ganin jaki dai mummunan hankali dai ba kamar jaki ko kun taɓa ganin yana bin dan uwansa namiji yana jima'i da shi a dubura kun taɓa ganin rago yana bin rago dan uwansa yana masa jima'i a dubura kun taɓa ganin taure yana hawan taure yana masa jima'i a duburansa kun taɓa ganin zakara yana bin zakara dan uwansa yana hawansa kare namiji kun taɓa ganin hawan kare dan uwansa yana jima'i da shi hakika wanda yake yiwaɗi duk dabbobin Allah ba mafi muni a kamar sa kuma duk wanda zai mutu ko a wani gari zai mutu da za a samu yin lodo a madina ko a makka ran da zai mutu yan kwashe an mai da shi garin an da mutu can za a zuba shi wuta mummuna abu ba kamar wannan mummuna abu ba kamar aikin da wani iyali ne muni shi wajen uzu billahi sannan yanzu ko kai kana da rijiya a gidanka kana da guga kuma kana da shadda wato wannan gugan ne za ka sa ka je ka ɗebo ruwa in ka ɗebo ruwa kuma ka sa wannan gugar a cikin shadda ka ɗebo wa kajinka na jisa su ci in kuma ka tashi ka sa wannan gugar a ruwa ka ɗebo wa kanka ruwa da mutanenka mai wannan yana da hankali hakika mutane yiwaɗi la'anannu ne Allah ya riya la'ance su ya kamata ya wajaba musulmin da suke da wannan bala'i su tuba su bari su tuba su bari su tuba su bari duk wanda yake wannan aiki halaka ta same shi Allah ya la'ance shi kuma zai mai da shi cikin mutane annabi su a lahira ko a wani gari yake subhanallah haka su mata masu malibu su ma irin liwadi din ne su ba da ne in ba su tuba lalle su kokari su tuba ga yadda Allah ya yi ya ajiye namiji ya fara da mace amma yaushe namiji zai fara da namiji dan uwansa ta tattura yaushe mace za ta yi ta goge jikin da cikin jiki yar uwarta bai bai wani ta yi jima'i banda da ana hakika masu wannan ba su tuba in ba su tuba su gamu da Allah zai musu kuran azaba أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أهل من عالم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أبو ما باتي wanda ba wanda ya taba riga ku da yin wannan mummunan abu shine ma'anar da kuna zakewa duburan mazaje kuna jima'i da su ta ta wajen dubura a tatuna rijal shawatan min duni inda kuma tatuna rijal shawatan min duni nisa ku bar shi sha'awar mata ku yi ta sha'awar maza bal wannan magana an tunkule ɗaurin mutane musulmi masu ƙanna banda mai barna kowa in ya yi haka ba sauran aihuwa kenan idan namiji ya je shi namiji zai aura mai ta ce mace za ta aura shi kenan ba za a ƙara yin aihuwa ba kenan an yi barna an bata duniya ko an bata mani a banza ba na tuɓe musu rubutu.
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون menene amsar da mutane suka bayar bayan wannan wa'azi da annabi Nuhu yayi abin da suka faɗa illa an ga da aka yi ku kore ku kawai min gare da shi da mutane suka ce shi duk ku kore ku fita su da garin ku to idan kafirai sun faɗi haka wa annabin su cewa a kore shi a fita su da gari to sun yi sun yi kusa a kore su kenan a fita su da gari in sun ci azaba ta sauka ta azaba ta yi kusan sauka in sun ce a kori annabi da gari da mutanensa to ko lokacin barin gari nasu su ma yayi amma kan ji wa kullu laga da aka yi min qaryatikum rudda ku daga garin ku innahum unafun yatahazun mutane ne wai su suna garin kazantar liwadi wai su tsarkaka ne ba za su yi luwaɗi ba suna ganin kamar kayan ƙazanta ne to kuma da zo da gari ku
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين an je na wa ala illa ra'ata kana min al-abirin mun a tsere da shi da shi da iyalansa da wanda suka yi imani da shi amma ban da fa matarsa ita tana da cikin halakakku domin tana taimakawa kafirai in an yi baki samari mazuwa sai da dalilin yadda za a ji a gari ku zo an yi mutumin namu ya yi baki samari kyawawa sai zo kuna kamawa suna har annabi annabi nuhu yana fada yana ce don Allah kar ku bani kunya akan bakina kar ku bani kunya da bakina kar ku bani kunya da bakina in ga ga matan ku ƴaƴana wanda Allah ya halitta muku me yasa ba za ku su da matan ku ƴaƴana ba kuna kurga hawan mazaje haka haka ne da lokacin halakar su yayi sai Allah ya aiko mala'iku su suka fara bin gidan annabi gabarar bin gidan annabi ibrahim annabi ibrahim ne sausar da su ya yanka musu saniya mai maiko ya kawo musu sai suna kallon juna ba wanda ya sa hannu sai annabi ibrahim ya ji tsoro ya ce bakin nawa wani ne bakin ne tukuna ne za ba za ku ci ba ne ba za ku ne za ba za ku ce gaskiya za mu gaya muku ba ba ba cin abinci wani mu da ya kule mala'ikun lafiya ce a wurin da ne lafiya mun zo maka ma da albishir amma wurin mutane annabi lulu dan dan uwanka domin shi ainihin annabi ibrahim babban sa ne babban shi annabi lulu ne shi kan za mu je mu halakar da gari sai ce a'a ya za ku halakar da gari da in akwai musulmi a mun san su ai to ba ma mutum duka ba ko annabin Allah ma duba garin su ai mun san shi da rijiyar da wa'ala za mu tsayar da shi abu da ya same shi mata tana kaiwa da kawa wajen hidimin bakin sai ta ji labarin za a halakar da kafiran annabi sai ta yi murna kai ma da na kai yau na ji daɗin kin ji daɗi goye to ke kuma alfi shirki za ki aihu ita kuma lokacin a duk duniya ba abin da ta ce ko illa ta ji ta aihu ta samu ta ta shekara fiye da mijin ya shekara ɗari da ashirin da wani abu ita ta shekara tamanin da wani abu amma a lokacin da suka mata wannan albishir ai shi isma'il yana da shekara goma sha uku kenan tsakanin shekara goma sha uku tsakanin da isma'il dan dan dan hajara ita kuma uwar gida tsara yau ne na mata albishir za ta ɗauke ni din ne zan aini ni din nan أألد وأنا أجود وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب tsohai tsohai da ni ku tsohai zan aihu ga miji na tsoho ya su zama aihu ka ce a karku karku yi mamakin abin ai abin daga Allah ne a ta ajiye minin namurin nan za ki mamakin ikon Allah ne ramatu ba za su alaikum wa rahmatu inna hu mujib da shi kenan sai aka aka shi magana mutane annabi dole aka yi ta jayayya aka yi ijadi na fi qawmi shi nan sai suka yi suka sauka sai ka jira sai aikin na ta aika samari kyawawa sun zo maza maza ku zo sai suka zo za su kama baki ya nemi zai ruwa da don Allah kar ku kunye ta ne a baki na kar ku kunye ta ne a baki na kar a tun za ku zo ni sai zai a zai ku rage da shi ke tsari kuma hankali da ya cikin kuma jin magana baki na za ku kunye ta ne wajen baki na sai zai yi bakin gari ya duhu inna rusul rabbi dai sai wile mu ba mutane mu ba mutane ne ba abin da ya same ka fada masna a ayyuna su kan wanda suka yi yanzu sai aka zo makarya karya sun da su malakun da bugu da idanun sun ka yi makafi shi kenan sai suka gaya da bugu da yi abin da ya kawo kenan za mu halakar da kabar yaushe da asuba har asuba suka ji alinta su ba da dari da asuba ma aiki sani shi kenan ba na ma jami'a ja'alna aliya sabilaha fanaliha iyatan min jidid da lokaci sai Allah ya sa mala'iku suka ciccibi garin gaba ɗaya azama aka kimar da shi cikin wuta aka ta musu hadirin wuta to wannan dukkan mutumin da yake liwaɗi ya saurari wannan wajen Allah wallahi an muku wa'azi an muku wa'azi kuna da babban abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna da babban abu alqur'ani amma kun yadda ko ku musulmi ne ku tai wannan aikin da zai kai ku wuta in kuma ku ba za ba Allah ba zai fasa ba آه وأمطرنا عليهم مطرا انظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا وانظر كيف كان عاقبة المجرمين sai muka musu hadirin hadirin zuwa sun wuta wa amsana alaihi hijarata min sijjil mamdudi musawmata inda rabbik kuma ajabul zalim bayyin ai garin da aka yi ai ba shi da nisa daga nan in ka wuce madina ka wuce tabuka shi kenan zaka samu garin ai ba ba da nisa muka sauko musu da hadirin wuta muka ɗauki garin aliyaha safilaha muka kifar da garin kamar yadda mai ah, mai huda yake ɗaukar ƙasa ya cire haka muka yi da garin muka kifar da su a cikin wuta muka yi tujima su da tsakon wuta Hmm.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد الآية ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين كما يدعوك أيتي النبي نوح كجل أباري النبي نوح كجل أباري النبي نوح آه، النبي صالح كجل أباري النبي نوح كجل أباري هكذا ما أيتي النبي شعيب زوا zuwa ashabu laika zuwa madiyana sai an aike shi ne zuwa wuri biyu da madiyana garin su da kuma ga ashabu laika wadansu makwabta inda ake tura shi yi ya wa'azi wa ila madiyana ashabu shu'aiban wa arsalna shu'aiban ila madiyana ashabu mun aiki annabi shu'aibu zuwa ga dan uwansu ya mun aiki annabi shu'aibu zuwa madiyana garin yan uwansa shi kuma dan uwansu ne amma ashabu laita da yake bakin uwansa bane ba a cewa ashabu tabi kazzaba ashabu laita da mursali in ka lahu shaibu da tattabu ni da kuma su ne mun aika annabi shaibu zuwa mutanen madiyana da ya je mai yace kala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru abin da dole dan uwansa annabawa suka faɗa shi ma abin da ya faɗa kenan ya qaumi ya mu mutane na ubudullaha ku bauta wa Allah ku kalaita shi ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani ubangiji abin bauta banda shi Allah shi kadai min din nan wato kankanta kankan ko dan kadan wani abu mai kama da abin bauta ko dan kadan ba ku da shi sai Allah shi kadai ma lakum min ilahin ghayru fa umur kana wal mizan ine muku gargadin ku cika a mudu in kuna awo wal mizana ku daidaita sikeli in kuna abu da sikeli shi ko gokar man da ya sha kenan na azzalun mutane masu cinye dukiyar mutane da zalunci wajen awu na mugu da wajen awu na sikeli abin da ya sha fama kenan to ila mu dina samu shaiba ala ya gami bi dubba amarakum ila ghayru fa'ul kayla wal mizan tarja'akum bayna min rabbikum hakika hujja mu'jiza annabci ya zo aika ya zo muku daga Allah ubangiji ku a hannuna shi ya dace wa ji fadin haka kawo kai da wal mizan ku cikata mudu ku cikata mi ku daidaita mizani wato sikeli wala tabkhadhu an-nas ashiya'ahum kada ku rage wa mutane abincinsu idan za ku auna a wajen mutane wasu kawo abin aunarwa ku sa babban mudu ku auna wa kanku in kun zo aunarwa ku sa karamin mudu ku ga ya fi ya je kuna ya fatawa ku ne da yin haka wala tabtasun nasu ashiyahu wala tufsidu min al-ibadi bidaiha kada ku bata kasan Allah bayan Allah ya gyara ta ya aiko manzanni ga annabi Shu'aibu dan yana muku wa'azi saboda yawan wa'azinsa da yawan bayanin sa annabi ke kiransa khadimul anbiya'i shi ne mai hudu ba a cikin annabawa yana da bayani da ya fi samu bayani a cikin karatun da zai zo nan gaba ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya wa'azi a ila madina ta musu ai ba ألا تنقضوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا مكيال الميزان إني عليكم بخير إني أخاف عليكم عذاب يوم مبين ويبلغ مكيال الميزان بالقسط ولا تنقضوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في المسلمين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بيقين أكو جي بيانات الإنسان ومتعنان كنا وحدي فأول كان كسلمي موب والميزان دفتيني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kada ku ɓata ƙasan Allah bayan Allah ya gyara ta ya kawo annabi mai wa'azi wala tusidu min walillahi zalikum kayfa lakum in kuntum mu'minin ku ji wannan wa'azi nawa ku kadaita Allah shi kadai sannan ku yi adalci wajen awo na mudu da awo na mizani kar ku cuci mutane ku garbi wannan magana khairul lakum shi yahu in kuntum ta'lamuna in kun san in kun sani haka in shi ya fi
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
ولا تفسدوا في الربا لله ذلكم خير لكم وإن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين kuma bayan na yi muku wa'azi ku daina cutar mutane wajen kayansu na awu da mudu da awu da sikili kuma ku daina yin fashi da makami suna tsare hanya suna yin fashi wala ta kudu mu kulli tiradin to yi nuna kar ku rika zuwa kowane hanya kuna tsare mutane kuna ba su tsoro kuna kashe su kuna kwashe kayansu kar ku rika yin haka wata waduna an sabilillahi su daina kuma hana mutane bin maganan Allah ku daina hana ku hana mutane ku daina hana mutane wasu zan hanyar Allah kuna hana su da ku daina yin haka wata wuna iya kuna neman ku mai da hanyar Allah ita ce karkatacciya hanyar kafircin ku ita ce hanyar balilita ku daina yin haka wai kunu idan kun qalilun fakasaraku ku duna fa da ba ku da yawa Allah ya yawaita ku ya samu albarka kuka yi yawa ya ba ku dukiya wanzuru kai bakana aqid musulmina ku yi kanku wa'azi mana ku duba mana yaya kuka ga yadda Allah ya yi wa kafiran annabi Nuhu da annabi Nuhu da annabi Sari kama kan hudu ya kan la yajimannakum shiqaqiya an yusibakum zulma azaba qawmun Nuhu na qawmun Hud na qawmun Salih kama kan hudu kun bayyin ai kun ga yadda Allah yake yi da kafirai kun ga yadda yake da kafiran annabi Nuhu da kafiran annabi Nuhu da kafiran annabi Salih amma du kafirai annabi Nuhu anan ne kuma da garin ku ai nan ne kuma da garin ku ba da nisa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa in kana qa'imatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa qa'imatun lam yu'minu fasbiru فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين za ka shiga dalilin nan za ka shiga dalilin nan rika tijaniya da kai da duk wani wanda yake so da rika tijaniya abin so ne ba abin yi ba ne duk abubuwan da ake faɗa na na aƙida rika tijaniya ba wata hujja ba ranar da za ta zo musulmi su istighfarin ba kyau tunda annabi kansa Allah ya tilasta shi yi ta tuba wanda ba da zuwa farko da ƙarshe amma Allah yana tilasta shi wasu da hukumar mutanta wa ba wasu da hukumar mutanta wa ba kuma da da kansa yana cewa da ruwan ala qalbi ma asabu la mira tamarra zuwa da tafiya marra a nan yake da kake dan duru a zuciya ta ba zan fita bi ba sai na istighfari 70 wani lokaci ko sai na istighfari 100 duk da ga suna cikin hadisi muslim da ruwan a wurin muslim to istighfari ba su da yake istighfari ba ko domin ya sauke alqur'ani gaba da ba mu da yake salatu na mai ba ko domin ya sauke alqur'ani kenan gaba da babu sun da yake la ilaha illallah ba ce domin ya san biyar Qur'ani gaba da in ka ta abubuwa wanda muke suka ba dariqa muke suka in sa dariqa ai cewa annabi dariqa ai kafirci ya ko wani kafirci annabin ne zai zama almajirin wani wali in ka kaji dariqa mai yin dariqan sunansa almajiri kuma na wani wali mai dariqa zai fashe wajen wannan waliyin ya mai da shi mai gidansa ranar lahira Allah yana ba wani ya ceto in Allah ya ba shi ceto ya sa duk da kai almajirinsa annabin da ya zai dawo ya buka na gaban wani wali idan ya ba shi dariga ya samu damar shiga aljanna annabi an ka tunanin annabi ya dariga ya kafin ki annabi ya zama almajiri kenan bai zo annabi ba sai mursali ba sai ulul azba ne shugaban mu saboda ga abin da ake yanzu darigar kenan istighfari salatu annabi la ilaha illallah sunan rukunan dariga kuma akwai shi da fi alayhi sabi in an shiga ba a fita Allah ya ce yana son ɗariƙar amma ba ce dole ba da rubu tawabi da kuma da kuma da da kuma da kuma da kuma da amma ce ina hazu tabbiyar kamar sha'a ittasa da ila rabbi sabila wanda ya ga dama amma ka dama ka shiga ta zama dole a kanka saboda wani usulun dole a cika alƙawari in ka shiga ba ka fita ba za ka haɗa ta da wata ɗariƙa ba da yi kuma da ɗari uku da goma sha uku duk za su kai ka sadar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a harafin jami'a da kowace kuma ba a zuwa ziyara wasu ba da yake yankin jami'a ziyara bara ce muna jin kowane wani muna son su amma ziyara bara ce ba za ku ga gidan shi su jani saboda gidan musulmi ba kulawa da sallah da yake cikin jama'a girma iyaye da musu biyayya jam'in walima jam'in zikin juma kuma a shanta ba idan ka yarda ko wanda ya nufi ya yarda ma to na ba ku yi ga tijjani in ya karɓi wannan sharuɗa ya nemi wanda zai gaya masa yadda ake lazumi da yadda ake wuriba yadda ake zikin juma da yadda ake gudanar da sharaɗin jauhara na ba ka ɗaya shi tijjani duk wanda ya yarda ma na ba shi ولا تبقوا بكل صراط تريدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون عوجا واذكروا ان كنتم قليلا فكثركم واذكروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحكيم وان كان طائفه منكم annabi shu'aib na ce ko da yake akwai jama'a daga cikin amanu sun riga sun yi imani billahi ursiltu bi da abin da Allah ya aika da shi wa da'ibatul layyun da kuma yankin jama'a wanda su yi imani da abun ba fa da'ibatul ku da kuka yi imani ku yi hakuri hatta ya kuma Allah bayyana Allah zai hukunci tsakanin mu da mu da mu da muka yarda da ikon Allah da da addinin Allah da su da suka ce ba su yarda ba za ku gani da idon ku Allah zai hukunci tsakanin mu yaushe yawmul jilla inda kana azabu yawmul azim Allah zai kawo wata rana sai a yi musu fari mai tsanani nan ji fari mai tsanani sai Allah kawo rana mai zafi zafin shi sai kawo inuwa to yana duk gaba ya zai su taro cikin inuwar gaba daya sai a maida inuwar ta zama wuta ta kona su shine hukuncin da Allah zai yi zai musu hatta ya kuma Allah bayan ruwa Allah shine khairul hakimina fiyayyen wanda ya hukunci
sai masu neman addu'o'i suna da yawa kowa da bukatunsa kace suna son su musa Allah biya bukatun mu gaba daya da mu da su Zaria da mu da su da dukkan masu neman addu'o'in mu Allah biya mu da bukata gaba daya
lokaci ya cika to ma da Allah ya mana gafara Allah ya ji don wanda ne iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da wani malamu mu Allah ya saka su da alheri su a wurin Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun mu abin da suke nema Allah ya ba su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su Allah ya kiyaye mu imani Allah ya kiyaye mu mutuncin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya da yi gaskiya Allah ya mutu gaskiya Allah kare kariya Allah ya mutu gaskiya Allah ya mutu adalci Allah kare zalunci zaman lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka nan sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim آمنا وإياكم نستعين ونستغفر وهب لنا أن علينا ولا نسوى علينا اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم